أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت انس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتي واربط نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وشؤم العصر القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساك سادوا دقوا ونم زاوية ميتار البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a talatin daidai ga watan tara miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da yi mana jagoranci akan karatun da zami a lokaci daya muna taya junanmu murna da shiga wannan wata ta rabiul awwal Allah subhanahu wata'ala ya kara mana soyayya da kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma yau karatu ne na ruhul adabi wanda muke amfani da sharhinsa mai suna lufin lufi wanda maulan mu shaka abdullah musa dusu wanda yake gwamna road a garin kaduna ya wallafa shi kuma muna shafi na 187 in ban yi kuskure ba za mu tashi wahada mala yake cewa wahada fi ma yabdu wannan akan abin da ya riga ya gabata abin da za mu iya riska a nan wurin shine هو الدافع لإضافة البيت الأخير من الوحدة yana ƙara ba da kariya ne ko yana ƙara jona maganar ne duka yana ɗauka akan baiti na ƙarshe da malamin ya kawo wanda malamin yake faɗa yake cewa maulamu shau ibrahim ya ne yake cewa walazimul hudura wasu kuna ka kalwatun tu'inuhina malam ya ce ma'anan baitin walazimul hudura wasu kuna ka za ka kalwatun tu'inu hina walazimul hudura ka lazamci hudur wasukun wasukuna da natsuwa duka hudur da sukun da sukun da sukun wa as-sakan dukan sa natsuwa ne a Hausa amma a Larabci akwai bambanci kaza ka kalwatun tu'inu hina malam yace haka nan halwa tana taimako lokaci-lokaci ka samu dama ka shiga malam sai yake cewa me abiyat ɗin me wannan waken yana umurtan saliki da ya lazamci waƙa shine natsuwa wasakina fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih ko sakina shi ma natsuwa ne sai dai sakina ta zuciya ne waƙar na gabbai ne idza ataytum as-salata fa alaykum bis-sakina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malam yace wa kad abara an al-awwal bil hudud malam yace idan ka tsaya kana zaka ga a kalma na farko yayi amfani da hudud wa huwa malzumul waqar shi kuma yana tafiya ne da waqar wanda yake shine natsuwa na gabbai wa min samma malam yace daga daga nan ne fa huwa min babu tasmiyati shay bi malzumi a ambaci wani abu da wani sashi nasa sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa warka umar raki'ina ko shine ai wannan ai tasmiyatu shay bi malzumi warka'u ma'ar raki'ina kai ruku'u tare tare da masu yin ruku'i ko tilla Hausa ne ba za a kawo kaidan nahau ba kai ruku'u tare da masu yin ruku'u da yawan muka yi kuskure mun zo fasara abubuwa sai ka gada malami ko to haka malamin islamiyya ya zai na karantarwa sai ya ce an abi huraira an karbo daga abi huraira a wannan wurin ba za ka ce an karbo daga abi huraira ba kuskure ne tula ba na hu bane sai dai ka ce an karbo daga abu huraira da yawa an katsa haka lara ga malaman islamiyya na wannan kuskuren Allah ya ji mana in ka zo kana magana da Hausa ba za ka ce za ka ɗabbaka ka'ida na nahawu a cikin wannan Hausan ba ko da ka aro kalman ne Allah ya ce mana sai malam yake cewa warka'u ma'ar raki'ina kai ruku'u tare da masu yin ruku'u me ake nufi yanzu kai sallah tare da masu yin sallah to irin wannan ne abin malam yake magana tasmiyatu shay bi malzumihi a ambaci wani abu wanda yake lazimtan wannan abu kaga dai ba wanda zai yi sallah ba tare da yayi ruku'u ba in dai sunanta sallah to da an ce ruku'u tare da masu ruku'u abin da zai zo kwallon kai sallah tare da masu yin sallah tunda ko malaman fiqh sun tafi kan cewa duk wanda bai samu ruku'u ba bai samu raka'a ba malam sai yace fa innal ladhi yajlisu hadira shaykhihi yakunu mutajanniban kullama yuqallu bil waqari kaga wanda ba an ce mutum yana zaune ya halarto shayinsa ba sai malam yace to duk wanda yake zaune gaban malamin sa zaka ga ya nisanci dukkanin wani abu wanda zai kore masa natsuwa zai kore shi kamar misalin da muka yi wancan makon aiko to ba sai mun kara ba malam yace wa min as-sa'ab an tarahu yana da wahala kaga shi wannan salikin shi wannan muridin shi wannan ɗalibin wahwa salikun haƙƙan alhali ɗalibi ne na gaske alhali saliki ne muridi ne na gaske yankadu ila ila amrin yunafil adaba wal haya'a wanda za zai za ga yana aikata wani aiki wanda zai kore masa natsuwa ko ko kunya a gaban malaminsa ko mutum sai ya zo gaban malaminsa sai sai rikan malaminsa wani haka ya ya ya ya mala eh sai da gasu akwai damuwa nan ko akwai damuwa dukkanin abin da zai kore wa mutum ladabi a gaban malaminsa da kunya a gaban malaminsa to wannan mutumin zai nisance shi idan ku aka samu wani yana cewa shi ɗalibi ne sai ya cire tarbiyya da ladabi da biyayya a gaban malaminsa ya cire kunya a gaban malaminsa za a ce wannan ba ɗalibi ba ne kowaye kuwa malai na ganewa kaɗan kaɗan malam sai ya ce fala ya qaribu li dajjatin li dajjatin yasma'uha fadlan an yaltafita ilaiha malam yace ba zai rudu ba da jin wani hayaniya da yake faruwa a waje ballantana ma ya waiga ya kalli abin ka tsaya kalla sosai idan ɗalibi sosai ko muridi yana gaban shehinsa za ka ga irin natsuwan da za ka ga yayi duk abin da hayaniyar da ake yi a baya ba zai waiga ba kai dai ka ɗauka jami'in tsaro ne ko jami'in tsaro idan ya musamman wayanda suke bari mu lissafi da matasa wayanda suke filin kwallo sun san abin da ke faruwa sai ka ga wannan ya zo filin kwallo ya juya mu filin kwallon baya ya tsatsa yana zazzare muku ido haka ba sani ban kun taba ganin haka ko duk yankan da aka yi aka yi wani barazana aka kayar da wani shi ba ruwan shi ko ba ka suke yi ba haka jami'an tsaro da suke tsayawa bayan manya dan ya ji wani rugugugu haka shi attention din shi kan mai gidan shi kada wannan hayaniyan ya yi wub ya zo wurin shugaban shi to haka wannan muridin aka ce duk hayaniyan da yake ji a waje ba zai waiga ba ko yana gaban shehinsa kawai sai ya ji an barke da zikiri la ilaha illallah alaman wani shehin na zuwa wai dan daga kai ya ga wani shehin ne yake zuwa mura ga yayi ba me yasa shi ai ga shehinsa ga shehinsa me zai sa ya waiga wurin wani ko kaman kai ne kana cabinet ɗin shugaban ƙasa kawai sai ga tawagan kansila sun shigo yaya za ka tsaya kana waiga wani kansila ka ga wani kansilan kansilan wadda ne ko wadda ya shigo ai za ka kama baka san da shi bane me yasa saboda kai ga ubangidanka yanzu anan to haka shi wannan ɗalibin saliki ya kamata ya zama a gaban shinsa shi ne mala yake gaya maka ba zai waiwaya zuwa ga wani hayaniya da yake ji ba ballantana wannan hayaniya ta ruɗe shi ba zai tsaya yana yana wasa da hannayensa ba in kana gaban shehin ka ba za ka tsaya kana wasa da hannu kana wani haka kana wani haka kana a gaban shehin sai dai in ba shehin ba ne sai dai in suna ne kawai ana ce mai shehi ko kai baka yadda shehin naka ba ne amma shehin naka ka zo gabansa kana wani haka sai ka ce ka zo training a aka ce auri dilai ko ko yazo yana mammatsa kafa a gaban shayinsa irin irin shi yana yana makafarsa tausa din nan kamar yadda masu kuɗi suke yi haka ce ina ba zai yi ba au gairi ma min a'dha'ihi ko wanda ga cikin gabbansa da da yake tare da shi wala yanjazibu li shay'in yashghiluhu fi anfi malam yake ba zai jayu ba zuwa ga wani abu wanda yake kaiwa da komowa a hancinsa za ga wani zaban kana zaune haka kawai musamman a gaban manya sai ga wani kuda ya hau hancinka sai ga mutum ya dan yi haka ko ya haka aka ce in kana gaban shi ba za ka yi wannan ba ba za ka yi ba an gani ko wala yaftahu fawu walau bi tasawubin aridin malam yace idan mutum yana gaban shehinsa za ga ko hamma ne ba zai je yi ba ka gare hamman ba shi ya jawo ta ba kuma ko da za a yi hamman za a ga cikakken kamewa ba za a ga mutum ya wani bude bakin zai a za a ga in hamman ya za a ga mutum ya kame ta ya haɗi me yasa yana gaban shehinsa kar ya yi wani abu wanda zai kore masa kamala a gaban malaminsa ba shi sa musulunci ya shar'anta wa musulmai idan za su yi hamma toshe bakinsu ba saboda lokacin da zaka yi hamma zaka fita daga wannan surar mai kyau da Allah ya halicce ka da ya faɗa a Qur'ani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ka gwada ka gani in ka je gida ka yi hamma a gaban gilas ka ga yadda kyau ka sai canza daga kyau ya koma muni oh zaka ga kai wani haka malam so sa hannun da kake a baki shine yake rage munin sai kai haka sai munin sai tafi ko Allah ya ce mana wa yasabu alaihi an yakra sinanu sinnau sinnau malam yace zai yi wahala ka ganshi a gaban shehinsa yana sakuce a gaban shehinsa irin ya nuna ma shehin ya ci nama din la ilaha illallah ka san ma akwai akwai rashin hankali duk da qara'a yana daukan ma'anan kwankwasa ne kai dai ka san da wuya dai mutum ya zauna haka kawai dai yana yana yana haka da yana ko sai dai mu fassara wannan qara'a kara albaba ko ya kwankwasa kofa to wannan sai ka fasara shi da sakace kana gaban shehin ka kawai sai ka dauko tsinke kana wani haka irin kai ka ci nama kenan shehin ka bai ci nama ba ko ko mene malam yace da wuya ka ga shehi kamilalle dalibinsa yana yin haka a gabansa dama an ce watlub murabbiyan khadiran nasihan kamila irfani to ka same shi sai kai kuma ka zo gaban shi kana yin wannan kana wani sakace ka nuna ma shayin naka kai kana cin dama Allah ya fi mana malam ya ce aw yashbiku bi yadayhi ko kaga yana yin haka yana yin kaskas din nan da ake yi kaskas akwai wani daga musamman samari sun bi sai ga mutum ya danna hannun sai ya wani ƙara kaskas haka shi da wuya ka ga ɗalibi mai tarbiyya yana yin wannan danne dannan matsa hannu na ban san abin da ake kiran shi da man da abin da ake kiran shi da ina an danna sai ya ce kas kas malam yace ba za ka ga wannan dalibin yana yi a hannunsa ba aw abu bi izarihi ko ko ga yana wasa da wandansa fa aini ma ka san akwai dai damuwa a nan wurin kana gaban shi ka karka kama wandanka kana kana jujjuyawa kana wasa da shi ko ko abin nan Allah ya ce mana aw bi khatimi ko ko da zoban sa sai ga mutum yana juya zoban yana haka da shi yana haka da a a sha in dai kana gaban shehinka ba za ka yi haka ba wala ya talakabu fil julusi talakaban fahishan ba zai rika juyawa ba canjin zama na muni ba a gaban malaminsa ya yi wannan zaman ya ƙara zakudawa ya yi wannan zaman ya yi wannan zaman aka ce duk dalibi na kwarai ko muridi na kwarai ba za a ga yana irin wa'annan abubuwan a gaban shehin nasa ba ba kuma za a ga ya mimmike kafansa a gaban shehinsa ba ya zo zawiya sai ya mimmike kafa kaman kaman kaman ɗakin shi aka ce a'a ai yana daga cikin tarbiyya ko tsari ko ko ladabi na Allah ya ansa maka addu'a yayin da zaka yi addu'a kar ka miƙe kafafuwanka zuwa gabas kaka yadda sai kai ta yin addu'a sai gaba in suke zuwa saboda mene babu takrimi babu girmamawa Allah ya fiye mana ba za ka yawan ganin shi ba yana yawan tashi ba ko tashi ba sana'nu shine irin gurnanin nan da za ga ana yi aka ce ba za ga ɗalibi ko muridi na kwarai ya zo gaban malamin sai yana yin wannan gurnanin kamar zaki ba domin a tananu shine sauti da yake fitowa daga cikin cikinka ko kirjinka yana zuwa sama amma ka ga a sallah an ce yin haka na mara lafiya an yafe masa kamar yadda malami alal ya kawo ko wa tanahnuhu fi salati mukfiratan aka ce nishin mara lafiya din nan da yake yi a cikin sallah an yaji masa wannan abin za ga mutum in zai in zai rubu Allah ko Allah rabbar ya wala kal to wannan wannan ba magana ba kalmomin da na faɗa ba wannan sautin da yake fitowa din din nan to idan mara lafiya ne an ce a cikin sallah an yabe masa to kai kai ba ba mara lafiya bane kana gaban shehin ka ne ko sai kai ta wannan gurnanin sai ka je wani zaki Allah ya fi mana wala tanahud ko ko yunkurin tashi kaga mutum kawai yana gaban shehin sa ya ta zabura haka kaman an mai allura haka ce a ka zo gaban shehin ka ka samu nasuwa ka zauna kawai wala al'ad bi sautin jaharawi ko ko mutum yayi shawa da irin sautin nan mai ƙara sai kowa ya waigo ya ga waye ne to za ka ga idan ɗalibi ko muridi yana gaban shehinsa shehin kai ko a gaban budurwa mutum yake ba ma maganar shehunta ba kana gaban budurwanka hata shawa yanzu zai wuya ka dage ka yi irin wannan karan sai yarin ta gudu ko ko kuma kana gaban mai gidanka da wuya ga mutum ya irin wannan ko za a yi hajji shawon amma za ga har ana kokarin datse ta ko duk da likitoci da kuma malaman islama sun hana mutum ya rika datse hajji shawa domin duk lokacin da ka zo kana yin hajji shawa likitoci sun ce wani gas ne ai yake fitowa malaman musulunci suka ce lokacin da za ka yi wannan hajji shawon dukkanin wata gaba da ke cikinka sai ta motsa so da zaran ka ce za ka yanke ta za ta iya infijari za ta iya fashewa wannan gas ɗin a cikin mutum sai kuma a iya rasa shi Allah subhanahu wataala ya fi mana malam sai ya ci gaba da cewa ba kuma za ka ga wala yabsuku baina yadai ba za ka ga ɗalibi a gaban shayin sa yana tofar da kaki ba yana tofar da yawo ko yana tsaddar da yawo to to to to to to to ba zai zama haka ba wala yarda li ahadin يجاذب أطراف أطراف الحديث يجاذبه أطراف الحديث بدون إذن منه باكما زي يجا wani ya ja shi da surutu ba irin surutu na nagebe a wanda yake ta magana ne akai haka cewa ba zai taba yadda ba wani ya ja shi da wannan surutu in har ma za a yi haka sai dai da izinin shehinsa ha biduni iznin minhu sai dai da iznin shehinsa amma in ba da iznin shehinsa bane duk wanda ya taba shi zai masa zai masa gyaran gyaran murya malam yace kazalika liyakun inda qira'atul awradi malam haka ce wa'annan nasuwan da kake ta gani ana magana to haka ake so ka lazamce su yayin da kake karanta auradai domin wa'annan siffofin dukkanin su min asdaqi muzahir tashahhudi ala anna tilmida aw al murida muttasimun bi hadhihi sifatil wuqariyya domin wa'annan su ne siffofi wa'anda yake nuni na gaskiya cewa wannan ɗalibin kaga in ana magana kan malami da ɗalibi ce koko awul murida koko muridi da shehinsa su ne ake so mutum muttasimun ya siffantu da su da wa'annan siffofi na natsuwa din malam yace wa kullu man wujida fihi falyubshir bi mufazatin min dhulli dunya wal akhirah duk wanda aka same shi da wa'annan siffofin na natsuwa dinnan da waqar to yayi bishara cewa Allah ya tseratar da shi daga kaskancin duniya da lahira duk wanda zai natsu a gaban manyansa ko a gaban shehinansa ko a gaban malamansa natsuwa sosai ta natsuwa sannan ya siffantu da kyawawan siffofin nan da aka ambata a baya to malam ya ce amma wannan mutumin bishara ya samu tsira daga kaskancin duniya da lahira malam ya ce li'anna zallal muta'allamu aw al-murida li murshidihi aw shaykhihi izzun malan yace domin kaskantar da kai na mai neman ilimi a gaban malamin sa ko ko kaskantar da kai na muridi a gaban shehin sa ko shine murshid ne na mai shiyar da shi din aw shaykhihi ko ko shehin nasa izzun daukaka ne a gare shi kowa zai yi shaidansa cewa wane ai saliki ne na gaskiya wane ɗalibi ne na gaskiya amma ya zama to a gaban shirin naka ma kai ɗan ta'adda ne to e ku ya ku ɗalibai ma za a riƙa makin ɗin juna a ce wani ai ta ganin ido ne kawai da yawa za a gana faɗa cewa ne ai na ganin ido yake duk wannan girman malamin da kaga yana na girman na ganin ido ne in malamin baya nan ma zai rika cewa ai malamin ma dan ta'adda ne nan muka je gidan wani da shi ya ba mu buhun shinkafa guda biyar duka ya kai gidan shi ba ko ɗaya bai bani to kai aka ba dama ko ai shehin ga aka ba in kuɗi ne ɗalibi ya raka shehinsa ko muridi ya raka shehinsa wurin wani wani malami wurin wani shehin sai wannan ko wani wani mai kuɗi sai wannan mai kuɗin ya ɗauko kuɗi ya bayar kamar dubu hamsin sai ga wannan wannan muridin yana wulika ido ko shehin zai dan ya fito kamar dubu biyu ko uku haka a bashi in aka ci bashi sai ya koma yana bara shi da kyauta ba tare da mu aka tare da ni da shi aka bara dubu hamsin ma ko kowewa ne to me kawo wannan dama kai aka ba ko shehin ai kayan shi ne in ya ga dama ya baka in bai ga dama ba rabon shi ne ko Allah ya ce mana to shine malam yake faɗa cewa mu mu iyakan kokarin mu kiyaye kana wurin shehi duk abin da aka bashi ba naka bane na shehi abin da aka ba shehi naka ne ba naka bane in naka ne mai bayar wanda ya fito shehi ga naka muridi almajiri ga naka ko ba ka kin to shikenan Allah ya ba mu ikon kiyaye malam sai yake cewa wa udu'uhu lahu fakrun kankan da kai risna wa malami albin alfahari ne ga wannan ɗalibin ya ce shi yana baya girman kai akan malaminsa ba wannan shi ne ke kawo ta matsala mai girman gaske malanta rabo ne na Allah ko za ka iya ganin malami ya karantar da kai kai kuma ka zo ka fi shi ilimi ban sani ban kun taɓa lura da irin wannan malami ne malamin ka ne da gaske kowa ya sani malamin ka ne ya karantar da kai amma rahma ta Allah sai Allah subhanahu wataala ya baka ilimi kuma fiye da malamin to dan Allah ya baka ilimi fiye da wancan malamin naka to ba ce ka rika daga kai ba kuma ka girmama shi ka mutunta shi ka tsinkan da kanka sai ilimi ya albarka wala ka ce a malam malam ci shi gyara ai ai littafin da ya rubuta na ci shi gyara tamanin da uku don Allah ta ina za a fara ko ta ina yana daga cikin musiba da ke damun ɗalibai a yanzu sai ga mutum ya saurara kasa ɗin wani wai ya ce maka wai ya ci shi gyara a kaduna akwai wanda ya yi wannan wai ya kama su dai an san su dai ko limamin harami ba ɗan anguwar rimi ne a nan kaduna ɗan kaduna sun sa abin da ke faɗa wai ya saurara karatun limamin harami na sudais ba wai ya ci shi gyara to dan Allah ana neman albarka a nan kuwa ana neman albarka sannan na to Allah ya fi mana ni dai ban faɗa ba ruwana Allah ya fi mana ko ba gaskiya ba wayannan abubuwan duka kurakure ne mu da muke sauraron wannan a daidai wannan lokacin kar mu yadda ko da wasa mu kwatanta irin wannan abu yana tuntsirar da mutum Allah ya ce mana malam sai yace kankan da kanka zuwa ga malaminka alfahari ne a gare ka tawabi'uhu lahu rif'atan ka ƙara risnar da kanka ka nuna a gaban malaminka kai ba komai bane aka ce rif'a ɗaukaka ne a gare ka ba Allah ya faɗa ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ya faɗa ya ce da dai bawa ba zai taba kankan da kansa ba fate sai Allah ya ɗaukaka shi an gani ko wa tarakki ila wujudi rabbir rahman kuma ƙarin tarakki ne ƙarin samun matsayi ne zuwa ga riskan Allah subhanahu wata'ala mai rahama da kuma samun yardan Allah malam yace musamman ma idza kana zalika mas'uban bis sakinati musamman idan aka hada wannan abin da natsuwa allati abbar an an-nasim wanda mai rubuta wannan waken wanda yake shine Shehu Ibrahim Niyaz yake faɗa yake cewa bisukuni da natsuwa li'anna bisukuni malam yace li'anna bisakina domin da annabi sakinati yazillu al-qalbi farigan da shine zuciya za ta zamanto fariga babu komai a cikin ta na damuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan kalmar alqur'ani yake cewa wa asbaha ko fa asbaha wa asbaha fuadu ummu musa fariga babu komai a cikin zuciyar banda Allah ba Allah ya ce a wurga yaron a ri- a- a teku ba ko kuma ta wurga aka zo aka tsinta yaron a gidan sarki ko da aka tsinta yaron a gidan sarki ana ta kawo mutane su shayar da yaro yaro yana cin karba da aka zo wurin ta gashi dai uwa da yaro sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa asba fu'adu ha fariga zuciyarsa sai zuciyarsa sai zaman to babu komai ta yadda Allah zai dawo mata gashi kuma tana ganin yanzu ana dawo in ka ga ko da dai cewa la tubdi laula an rabatna ala qalbiha ai da ta bashi ta bashi maman sai yayi wuf ya karba ake ta murna to an bashi mama na mata sun kai 30 ya ci karba ke ana bashi yana karba aka ce kaɗan ya rage da shi to ai da ma ɗana ne ai ai ɗana ne dole ya karba ai Allah ya ce laula an rabatna ala qalbiha da ba dan mun daura bakin ba ai da ta ce ai ɗana ne ai yasa ya karba to shine wannan malam yake ga yake ga maka li anna bis sakinati yadhillu alqalbu farigan ta shine zuciya zaman to fariga min ash-shawagil daga dukkanin abu da ka iya rudanta wa biha tasdafi nufusu min al-afatin nafsiyya da shine zuciya za ta zabu za ta tsarkaka daga dukkanin wani fitintunu na zuciya allati tamnau ishrahi sadri wanda yake hana yalwan zuciya mimma yuhi dhikru min asrari wa ma'ani tamfilu tumathilu kai asnanan min al-mafati wanda wannan yake wahaitar da yake isar da zikiri da sirrukan da ake samu a cikin zikiri na ma'anansa wanda shine yake masala mata mabudi wanda ake bude zuciya kai dai ka dauka yanka na jikin mukulli sai malam yake cewa fa innal mafatiha bila asnani la taftahu la taftahu al-baba al-mughallaq malam yace duk mukullin da babu yanka a jikinsa ba zai iya bude kofa ba ko ba haka ba duk mukullin da babu yanka a jikinsa ba zai iya bude kofa ba zaka ce ai akwai kobobi na yanzu da ake yi wani tsakiyar ne da ake hudawa ake yin wani dan dugo haka to ai shine dai yankan shi ma ko duk mukullin da babu wannan yankan ba zai bude kofa ba malam sai yake cewa fa alayka ayyuhas salik ya kai saliki ana umurtanka da samun natsuwa kakka yadda zuciyanka ta shagaltu da wani abu wanda zai hana ta zuwa tafiya ga samun wannan babban rabon wala an yanka fiya an tafkiri fil mahbubi ko ko ta hana ka yin tunani akan wannan abin da kake so wanda yake shine Allah subhanahu wataala malam yace yana daga cikin abu mafi karfi da zai taimaki wannan masoyin akan wannan an yahluwa an kulli ma yastadi an yuhmila fi musahabati al mahbubi al haqq ta'ala shine bawa ya samu kaɗaitaka daga dukkanin abin da ka iya tagaltar da shi na samun abota da wannan masoyin nasu wanda yake shine Allah subhanahu wataala kaɗaitaka shine ka keɓe daga kai sai Allah subhanahu wataala wa an kulli ma yahmilu ma yahmiluhu ala markabil kasli wa thiqali fi mawasilati al-yusri ila fi mawasilati sayri ila man huwa rahatuhu al-usna malam yace haka nan kuma ya bar dukkanin abin da zai zamanto shi ne abin hawansa da ke haifar da kasala ko ko nauyi wanda zai hana shi riskuwa zuwa ga abin ɗebe ƙaunarsa wanda da shi ne za a samu hutu wane ne wannan aka ce shi ne Allah subhanahu wa ta'ala domin da Allah ne ake samun ɗebe kewa ko malam sai yake cewa to famin huna daga nan ne ja'a min nasihatin nazim nasihar wannan mawakin wanda ke shine shehu Ibrahim yake faɗa an yi amura saliku bi khalwati bawa ko saliki ya zamanto yana shiga halwa ya zamanto kana da wani lokaci wanda kake tsayawa babu kowa babu komai tare da kai sai Allah za ka zauna ka yi shiru sai kai sai Allah ko dai kana yin azkarai ko kuma kana yin wani abun wanda yake yana kusantar da kai Allah ne malam sai ya ce walau kanat waqtiyatun la tasbiqu waqtan tawila koda ko dan wani lokaci ne wanda yake kankanin lokaci wanda ba zai ci lokutan ka masu tsayi ba fursatun dama ce yattakidu hali yuhasiba fiha nafsahu wanda zai yi amfani da ita domin ya iya makansa hisabi amfani shiga halwa kenan kaga daga nan wurin in ka lura malam ya fara maka bayani akan abubuwan da ake shiga halwa a yi ba mala ya ce wa za ka halwatin tu'inu ina ko to yanzu ne ake magana kan halwan ai yake cewa ita shiga halwan fursa wata dama ce yattakidu hali yattakidu hasaliku akwai takadiri a wurin yattakidu hasaliku wanda shi saliki yake rikanta li yuhasiba fiha nafsahu domin yayi wa kansa hisabi wa yuraji'u fiha safahati a'malihi min zakirati hasubatihi nafsiyya wanda kuma zai wa kansa lissafi da ayyukan da ya aikata a cikin littafin nan nasa cikin kwakwalwansa wanda take kaman kwamfuta din nan an nafsiya wacce take mai tsada ka tsaya kai tunani cewa to shikenan tun safe daga yanzu daga safe zuwa yanzu mai da mai na aikata tsakani na da Allah da bayi na yi sallah na yi kaza na yi lazimi na na yi waziba na yi to tsakaninka da bayi ba na cucuwa ne na kyautata mawa ne na ɗebe mawa ne citta na sai ka makanka dama ce wanda za ka yi wa kanka hisabi kafin ranar da za maka hisabi shine malam ke cewa wani imaniya da kuma auna imaninka imanin nan naka karuwa yake ko ko raguwa duka a halwa ake yin wannan aikin an gane wannan malam yace fa an maulana shaykh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu malam yace mun samu daga maulan mu shaykh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yana jan hankalin kowane batijani ba batijani ba kowane ma musulmi yake cewa wal yaj'al kullu wahidin minkum waqtan yadhkurullaha ta'ala fihi Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake jan hankalin musulmai musamman ma ɗalibansa cewa kowane ɗaya daga cikin ku ya samu wani lokaci wanda zai zamanto keɓantaccen lokaci ne yana ambatan Allah maɗaukakin sarki shi kadai wa ya'budu lahu fihi bi khalwatin wanda zai rika bauta wa Allah subhanahu wata'ala da kadaitaka na khalwa aqalla zalika adadul gurdin ladhi huwa lazimat tariqati mafi karancin lokacin za ka iya shiga halwan shine adadin lokacin da ake yin lazimi daidai lokacin da za ka iya yin lazimi minti goma minti biyar ka ware shi kawai kai tafakkuri cewa yanzu abubuwan da na aikata yau daidai ne ka wani mara gaban wuya mana yawa alhaji ya ce kai da kaman wuya to ai abin da ake so mu kai din kenan abin da da wuya amma abin da ake so ni da kai mu kai wurin kenan kana da lokaci za ka riga tsayawa kana dubawa abubuwan da na aikata yau daidai ne na saba wa Allah eh na saba wa Allah Allah na tuba Allah ta yafe mu Hausawa ma sun ce matan na tuba ka ga Hausawa kace ba ta rasa ni to inda ka gano cewa ka saba wa Allah to Allah na tuba inda ka gano cewa mutane ka zalunta to ka je ka roke su gafara ko da waye in an je lahira akwai matsala akwai damuwa shine shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fa innal amila bidalika domin duk wanda ya kama hanya yana aikata haka yana da wani lokaci da zai iya zama yana aunawa ayyukan da yayi a rana gaba daya yajid barakatahu fi jami'i ma'aribihi wa tasarrufati zai samu albarka a cikin dukkanin ma'arif nasa kaiwa da komowansa wa tasarrufati da kuma tasrifin sa wannan ya zo a cikin littafin malam da ake kiransa suna muktaratul matani shi Sheikh Abdullah Musa littafin sa ne wannan muktaratul matanin nan ya zo a cikin wannan littafin shi ma ya samu sa a cikin littafin sa littafin da aka rubuta na aka jingina zuwa ga shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu Jawahirul Ma'ani malam sai yake cewa haqaiqul wahdat salisa akwai wasu point point wanda wannan babin zai yi magana a kansu wanda ga sunan kamar haka al'adabu wa sharhu ladabi da sharadi mun yi bayaninsa a baya to za a ƙara bayani kuma malam ya ce mawadinul tarakki wuraren da ake samun tarakki ake ƙara samun ɗaukaka da daraja al-istihdar menene ma'anan al-istihdar halartowa wastahdiran na shi haka ko to menene ma'anan al-istihdar din nan ne malam ke zamu bayani akai wane ne shehu ne kowa ne shehu ko ko da zaran mutum yayi rawani shikenan ya zama shehi ko ko za ta yi manya-manyan carbuna su ne sa manya-manyan malam-malam su ne shehunta Ah, to za mu zo za ku kawo wane ne shehi da yawa daga cikin wayan da suke cewa su shehunai ne za ku gani a ma'aunin nan cewa ba su kai ba ba su kai ba za mu zo za mu gani sai na ƙarshe malam sai ya ce alhalwa yaya halwa take ne mutane ne yadda suke yin halwa daidai ne ko ko akwai kurakurai wanda ake da bukatan a gyara malam yace to wannan babin zai yi mana iyakan tsokaci a kai domin ya zamanto in akwai kurakurai a halwan namu mu gyara malam sai yace alhaqiqatul ula nukuda na farko al'adab wa shar'u ladabi da shar'i ko malam yace hakika mutane da yawa sukan sama rudani wurin bambanci tsakanin adab da shar'i akan wannan babu lidha irta aina malam yace daga wannan ne muke ganin minan darurati yana daga cikin darura an yumassil al hadith an zalika mu yi bayani filla filla akan menene shar'i menene ladabi al haqiqatul ula min haqaqi hadhihi al wahda al thalitha wanda ke shine dugo na farko gaba na farko daga cikin wannan babu malam yace لعلها تؤدي دوءا يرفع الظلم ذلك الالتباس domin ba mamaki wannan bayanin da zamu yi shine zai yaye wa mutane duhu na, na, jahiltan wancan kalmomin da suka yi da kuma yaye musu ruɗu da suka fada malam yake fara ta'ammal fi jami'i ma sabaka min alhadisi malam yake to mi nazari akan wancan karatukan da muka yi a baya akan shurut kulliha wa ma sabaka kadhalika an al-adab kaga mun yi magana akan shar'i mun yi magana akan adadi ko ladabi fa innaka in amilta fasrik idan kai la'akari da wannan to zaka riska cewa anna baina tasawwiri anna baina tasawwiraini aw kilai aw kullaini kulliyaini nisbatun malam yace idan ka kalla dukkanin wayannan surorin guda biyu ko ko wayannan kulliya din guda biyu za ka ga nisba ce jingina abu ne la yakunu min al-harji an tusamma wanda ba zai zamanto da wani laifi ba a ambace shi da at-talazmiya lazimta wannan yana cikin wannan kamar yadda wannan yake cikin wancan talazmiya amma akwai bambanci kuma eh wannan yana shiga cikin wannan wannan yana shiga cikin wancan ko kamar misali alola da sallah ko ai alola tana shiga cikin sallah sallah kuma na shiga cikin alola ko ba ka da alola ba za ka yi sallah ba kana sallah ba alula ba sallah to malam yace lazimiya ne malam yace kaman gashi na kaman haka anna sharqa cewa shi sharadi ala dawi ma sabaka kan abin da ya riga ya gabata fi safihatal fi safihatil madiya kan abubuwan da ya gabata cikin warkokin nan cikin fallayen nan kenan huwa al-amru alladhi yatawaqqafu alayhi wujudul hukm shine al'amarin da sai in an same shi hukunci yake samuwa wa yalzamu min adami ya adamul hukum idan aka rasa shi babu hukunci kamar misali duk wanda kai malami ne a islamiya duk wanda ya zo latti bulala goma sai ba wanda ya zo latti yaya me zai faru yanzu ba hukunci ko shar ko ba ba kai ka faɗa ba in an sama to za a same shi in ba a same shi ba babu hukunci in an sama hukunci na in ba a samu babu hukunci to kai ne ka ce duk ɗalibin da ya zo latti bulala goma sai ba wanda ya zo latti za a yi hukunci ba za a yi hukunci ba shine malam yake maka magana wala ya zama min wujudihi wujudul hukum wala ya zama min wujudihi wujudul hukum ba kuma zai lazumta ba in an same shi a ce kuma hukuncin sai ya tabbata tare da cewa kuma akwai wanda zai iya zuwa lattin kuma ba za a yi mai hukunci ba ko ba samun haka malaman islamiyya sun san wannan zai iya zuwa sai gan shi da magunguna a hannun shi yaya ya ce daga wurin allura nake sai ka zane shi a kani da Allah zai yi ba zai yi ba ga shi kuma yanzu an samu da shi ne malam da yake magana yake cewa to bari mu gani yanzu ga sunan kamar haka fashurudu malam yake kaga sharda kududun wasu matakai ne ma'rudatun wanda ake bijiro da su kad ta'tabiraha wanda zaka iya lura da su wahammiyati koko muhimmancin su au zihini wahamiya ka iya ma samun ma wahami au zihiniya koko a cikin kwakwalwanka la ta tara'a ala ardil waki wanda ba a faruwan koko ba a sanya su a wannan ardi na waki illa bislukin muayyan yusaidu ala ishariha wanda sai an bi wata hanya daban-daban wanda shi bin hanyoyin shine zai bayyana da su musaddiqatan wanda ake dabbakawa wadihatan fil waqi wanda in an dabbaka sai ya zama to gashi nan sun fito fili fa'alam ka sani anna hada suluk wannan sulukin huwa al adab shine adabi fa shartu shi sharadi tahqiqat kawai hudda ne process ne za a yi kaza in an yi kaza sai kaza in an yi kaza za in ka bi kaza za ka yi kaza in kaza ka yi kaza za ka yi kaza in ka yi kaza kaza zai faru to shine tahqiq ka tsara cewa da Hausa ana cewa tsari ne fal adab shi adabi a fa shar'u shi shar'i tahqiq tsari ne wal adab shi kuma adabi tadbiqat dabbakawa ne na tsara duk wanda ya zo latin bulala goma to yanzu sun zo latin ka gani sai a aikata za a dabbaka wannan tsarin da aka yi ko duk zamantakewa ko sunanan kauniya ta tsara duk wanda yake jin yunwa ha ya ci abinci in ya ci abinci zai koshi sai ka bin wannan tsarin za ka koshi sai yanzu ga shi ka ji yunwa sai ka cin abinci za ka koshi kaga ashe tactic ne in an ji yunwa a ci abinci in an ci abinci za a goshi sai malam yake cewa to sharadi tsari shi kuma adab bin wannan tsarin ne malam sai yace min huna arrafa al-adab urifa al-adab bi annahu ibaratu daga nan ne aka yi ta'arifin adabi kamar yadda muka faɗa a baya at-tahalli bi kulli fadilatin wa takhalli an kulli razilatin shine yin kawa da dukkanin wasu kyawawan ɗabi'u da kuma tsiraituwa da nisantar dukkanin wani abu wanda yake kaskanci والشروط شي كما شرعي والفرائض da farallai wal mandubat da mandubai kullum minha fadila dukkanin su mandubai dukkanin su fadila ne wal qiyamu biha a tsaya a aiwatar da wayannan sharuɗan na farallai da mandubai da mustahabai kenan qiyamu a aikata su fi'lan ala al wajhi al jamil akan fiska wanda shari'a ta tsara huwa al adabu shine adabu malam sai yace fa taharatu kaga tsarki masalan da misali shartu shar'i ne muhaddadun wanda aka tsara shi da sihhatus salati dan ingancin sallah duk wanda ya sallah babu tsarki no sallah ko kowa ya da wannan kaida duk wanda ya sallah babu tsarki ba sallah وسلوك الذي يؤدي حق هذه الطهارة على الوجه المطلوب شرعا يعتبر آدابا من آداب الصلاة ما لن يتي hanyoyin da zaka bi domin ka tabbatar da kayi tsarkin kamar yadda shari'a ta tabbatar ta ayyana to shi ake kira da sunan adab ko menene wani hanyoyi ne shari'a ta tsara shine a samo ruwa ruwa mai tsarki ko za a yi tsarkin kuma a samu wuri wanda yake keɓantacce kar ka zo tsakiyar kasuwa kawai ka ce za ka tsuguna kana kama ruwa shari'a ai ba ta yi da wannan shi ne malam yake gaya maka ka bi wayannan process din ka bi su har yadda shari'a ta ce to shi ake kira adab din fallabi azala ma bihi min al khabath malam yake kaga duk wanda ya gusar da abin da yake cikin sa na daga dauda sun matawalla'a sannan yayi alula bi adabi salati domin yayi sallah faqad ta'addaba bi adabin min adabi salati hakika ya bi ladabba da hanyoyi da ake bi domin yin sallah malam sai ce to daga nan wurin zamu je karatu na gaba sai sa kawo wayannan taurarin guda uku yace kaga ta'azimul muallim girmama malami shartun sharadi ne muhaddadun wanda aka tsara shi bi salamatul ilmi wa barakati domin mutum ya samu ilimi da albarka da kuma kubutan ilimin nasa kuma haka bane duk ɗalibin da kaga ya zo wurin ka yana maka shedanci to baya neman ya wanye da duniya lafiya malam shafi yana daga cikin wasiyan da ya mana ranar nan ce duk ɗalibin da ka ga ya ki nema ya rabu da malamin sa lafiya to wahala ne yake jawo ma kansa a rayuwa Allah ya tsare mu sannan ilimin sa ba zai yi albarka ba an gane wannan ko ilimin sa ba zai albarka ba a daidai wannan gaban ana ba da kissan wani bawan Allah aka ɗauke shi aka kai shi garin da ake ta kai ‘yan garin su karatu kamar misali nan garin kafancan an ta yayi an yi lokacin da aka ta kai mutane zuwa maiduguri kafin su karasa maiduguri ana yadda zango a bauchi an tuna to sai wani daga cikin misali ‘yan garin shi ma sai ya ce zai je can shi ma dai wannan karatun da ya kamata ya je yi baban sai ya amince alhamdu ba ya kalla ya to ka gani ai da ma muna ta shakka ne kar a zo a kai ka ka ki tafiya ne ta kai shi ma ya je garin misali sai bisa kaddarawa yanzu ya je Maiduguri sai ga wayannan yan garin nasu sai su je su yi wa malamin su itace ayi wannan ayi wannan ayi wannan shi sai ya ce wai shi ba itace ya kawo aka kawo shi garin nan yayi ba saboda ka shi ya zo yi karatu ne ba wani itace da zai wa malamin sa shikenan su wayan nan za su tashi sai su je su ibo su je itace gashi kuma ana karatu kasan za a je itacen dama dole zai zama ka aiko tunda malami ne yana zaune yana ba da ilimi an gane yanayin da abin kestin yake yana zaune ne yana ba da ilimi su wayan nan kuma za su a je a yi wa malam itace da gidansa da kuma wanda sauran ɗalibai za a yi amfani da shi kamar dai wanda ya san sharaɗin da ake yi zai gane abin shi sai ya ki zuwa sai ya zauna wurin malam a yi cikin karatu wannan ya sa littafi a karance wannan ya sa a karance duka yana kwasa kuma Allah ya taimake shi da zakira mai kyau kwakwalwa mai kyau duk karatun nan da aka yi yana ɗauka karatun da ba nashi ba ka san irin wannan wannan yana karanta alari wannan ishmawi wannan iziya wannan askari wannan mudawwana wannan hadisi bukhari wannan an gane yadda karatun zaure yake ko to wannan bawan Allah yana ɗauka sosai cikin kankanin lokaci ya samu ilimi mai yawan gaske har wayancan dai aka zo aka kammala haddan Qur'ani dama babban abin da ya kawo su kenan an kammala aka dawo gida da aka dawo gida gashi na tarin ilimi amma babu wanda yake zuwa daukan karatu a wurin shi wayancan da ba su kai shi karatu ba sai ana ta rububin zuwa daukan karatu wurin su wani ya dawo daga gabas wani ya dawo daga gabas wannan abin sai ta damun shi a rai cewa a karatu fa wayannan ba tsara na bane amma ni ba wani wanda yake zuwa karatu kuma an san ni ma na je dan wannan garin fa waya abin ne ya kasa jurewa a sai da wani bawan Allah ya zai wuce zai karatu a wurinsa ya ji labarin an ce shi ma ya je karatu can ko yake yi ce ko shi ke ya can an yawa saboda haka shi yana son ya sa karatu a nan sai ya sa karatu ya fara yin karatu tiryan tiryan kama abin kirki sai ranar nan sai ya je yoma malamin wannan malamin da ya dawo sai wannan ɗaliban sai ya je yo mai itace da ya yo mai itace sai ya haɗa mai da gatari sai ya ce malam ga itace na kawo maka ga gatari kuma na gode da wannan karatu da na ɗauka a wurinka ina ganin ya wadatar da ni abin na samu a wurinka zan koma can wurin wannan abin sai ya ƙara ƙona mere an mun itace har da ba na gatari da ke nan ni ma na cigaba da itacen ne yanzu shiga nan hankalin shi tashi shine sai ya koma da ya koma mai dubur kenan misali ya koma wurin malamin da ya zo malamin ka gaisa da malamin ce malam na zo in ɗauki karatu ne kuma na yi hidima irin wancan wanda ‘yan uwana suka yi sai malamin yi masa murmushi sai ya ce ai lokacin da ake yin hidima a samu irin abin da wa'yancan suke samu ya wuce ya wuce ya ce malam ni ba wanda yake zuwa ɗaukan karatu a wurina sai kwanan nan ne ma wani ya zo ya ɗauki karatu a wurina shi ma kawai sai ya yi min itace sau ɗaya ya kuma haɗo min da gatari sai malamin yake fassara masa saƙon sai ya ce ka san me ya faru ya ce ha malam ya ce ranar da aka kawo ka kamun itace su ɗaya ko ba haka ba ne farkon kawo ka ka je an yi itace da kai su ɗaya shi shi ne aka sakan ya maka ka ce an haɗa ma da gatari ko to alamar cewa kai ka ci gaba da yi kai kadai sulla haka kai wa malamin ka kana ganin hidimta wa malami asara ne kai ba abin da ya kawo ka ba ke ka je kawai muna maka fatan alheri gashi ya yi karatun amma ba wani wanda yake zuwa ya amfana da shi haka ya rayu hanyar mutu ɗalibai da yawa suka rudu kansu suna ganin hidimta wa malami kaman bata lokaci ne wahala ne kaman bauta ne ba haka ba ne ba haka ba ne ba ina faɗan wannan dan alfahari ba ne duk wanda ya san zuwa na nan garin ya san shi hidima ne ga shehi duk wanda ya sani ya san shehi na ina zaune a garinmu kawai shehi ya ce ka faccan kai ka sani ka fahimta kawai shi ke kuma alhamdulillah alhamdulillah muna ganin haske a rayuwarmu muna ganin haske da albarka muna faɗan wannan ne saboda ɗalibai masu tasowa su shiga tetayin su shiga tetayin za ka iya samun ilimi amma kuma ba zai yi albarka ba in har ka ki ka mutunta malamanka Allah ya ce mana kurakuran da muka yi a baya Allah ya tsare mu za mu tsaya nan haka saboda lokaci ya riga ya yi galiman har ya riga ya shigo sai mu ƙara tashi a wannan gaban da Allah tuna mu abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana idan akwai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura za mu yi sallah in akwai tambaya ɗaya biyu wa alaikum salam sufi dan wa yana tambaya akan hukuncin shiga halwa amma mutumin nan da ya shiga halwa tsakaninsa da masallaci gida biyu ne yaya zai yi to sai mu gaya maka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci idan har ba za ka zo masallaci ba to a gidan nan naku da kake yin halwa ka samu wani duwan da duk lokacin sallah in yayi zai shigo ku yi sallah ku biyu a matsayin kun yi jami'i za mu zo za mu karanta sharɗa na halwa shin yaya mutumin da yake halwa zai iya fita ya yi sallah cikin jami'i ko ba zai iya ba zai iya fita ya je sallar juma'a ko ba zai iya fita ba insha Allah in karatu ya kawo mu wannan gaba na halwa za ka ga maganganun da malam ya yi a kai dama shi yasa ake yin karatu ai in akwai kurakurai a gyara in babu kurakurai sai mu ƙara gode wa Allah cewa muna kan daidai ko shine wannan Allah ya ji mana in akwai wani tambaya bismillah in babu za mu hakura sai da ta kira sallah to ina ganin abin da za mu iya ɗauka kenan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar mana da ita lafiya jihar mu ta Kaduna da kasar mu tarayya Allah ya ƙara zaunar mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah ya ɗauke Allah ya maido mana da aminci don alfama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magabatan mu gaba ɗaya da suka gabata Allah ya jaddada rahma a gare su wanda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya zuri'o'in mu Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya shirya dan alfan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanyoyin samun mu Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya albarka a ciki Allah ya ƙara yalwatawa Allah ya ƙara budawa arzikin mu dake nesa Allah ya matso da shi kusa wanda yake kusa Allah ya sa a hannun mu wanda Allah ya sa a hannun mu Allah ya ƙara sanya albarka a ciki dukkanin abin da muke tsoro a rayuwar mu ko a cikin zuri'an mu ko a dukiyoyin mu Allah subhanahu wataala ya dauke dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaiwa da komowan mu da kaiwa da komowan dukiyoyin mu akan hanyoyi Allah subhanahu wataala ya ƙara tsarewa Allah ya kare dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan jami'an tsaro dukkanin su Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka Allah ya ƙara taimako a cikin sana'o'i dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين